إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magara yau muna talata talatin da wata na rabi'u thani hijira shekara 437 wanda ya dace da tara ga wata na biyu shekara ta 2016 yau za mu yi darasi na 53 a cikin wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz darsinmu na 53 insha Allah a sati da ya gabata muna cikin hadisi muna cikin babe na iktidal muftarid bil mutanaffil wa aqsu babe na koyi mai farilla yayi koyi da mai nafila ko ku aqsu ma'ana shi mai nafilar yayi koyi yayi koyi da mai farilla yau yanzu da kun shaɗe da wata kina takaice minti talatin kuma an ga wata yanzu kina kina ɗaya ga wata za a faɗi da sa mata yawa ga wata takaice muna cikin wata kina yanzu na jimadar wula maimakon rabi'u thani muna cikin kenan harkon jimadar ula shekara ta 1437 gyara ne eh kenan muna cikin babi a sati da ya gabata babi na koyi mai farilla ya koyi da mai nafila ko mai nafila ya koyi da mai farilla sai mun karanta hadisin mu'az bin jabal na yadda yake sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ta isha kuma ya koma unguwarsu shi ya yi farilla shi ya kare kuma a matsayin shi na imam ya je unguwarsu ya jagoranci limancin sallah wannan sallah ta isha har ta kai watar aka samu matsala wanda za san cewa annabi ya san da abin sallah salama aka samu matsala da wani yaro wanda ya ga mu'az ya dogo sallah a takaice dai wannan yaron ya hota ya sallar shi ya tahiyar shi wani dai aka ba dai mu'az labarin yaro kaza ya kaza aka mai zargin munahuci shi ma da ya kai kara mu'az ya yi kara suka gama a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya yi wa mu'az a nan raroka bai zargi ba yaro da abin ya mai tsawo ya huta annabi bai zarge shi ba sai ma shi an zargi mu'az a nan dalilin tsawaita sallah da yayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar mai da abin da yake na limancin sallar har ya gaya mai wasu surori maimakon bakara da ya ja ya karanta suratul a'la da surutun layil da shamsu wa duha wannan annabi mai ishara ta wannan karanta wannan surori kenan anan menene dalilin ka wannan ruwaya a wannan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma mu'ad bin jabal jagorancin ko limancin sallah da yake yi shi nafila ma mun shi yan go suna faralla hujja kenan kuma muka karanta ruwaya wadda ita ma aka kawo ta Yazid ibn Aswad iya ba da wadda ruwayar da abu dawud ya ruto waccan da muka ambata kenan bukhari ya kata musulmi ya kawo ta haka su abu dawud haka imamun nasa'i he ya kawo kuma ruwaya ita ma mun karanta ta muna cikin ta ne lokaci ya da bayanin ta ba ruwayar da Abu Dawud ya rubuto haka Tirmidhi haka da Sa'i kenan ita wannan ruwa ta Yazid bin Aswad shi ma ya bada labarin wata rana yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace a lokacin nan yana matashin shi bayan an kal sallah an kare sai a nazar muhimmin annabi sallallahu alaihi ya ga wasu mutane guda biyu a tsaye a gehen masallaci sai ya ce aje a zo mun da su da annabi sai aje a kawo su sai suka tada hankalin su suka har karkarwa karkar karkar suna karkarwa da aka zo da su ya annabi musu tambaya ma mana'akuma an tusalliya ma'ana me ya hana ku yi sallah tare da mu suka ce ai mu na kasar yana fiye hali na momin sallah a gida shi yasa ba mu bai da ku a nan sai musu a idan kun yi sallah a gidan ma in kun zo masallaci kun samu liman ku yi sallah amma wannan sallah ta zama to muku nafila haka bayanin da kaga anan nan anan menene kenan mai nafila yayi koyi da mai farilla hadisi mu'az mai farilla ne ya yi koyi da mai nafila mu'az iya nafila su suna farilla ko a wannan ruwaya kuwa annabi jan hankalinsu su suna nafila annabi iya farilla kuma suka bi shi haka ya yi haka a wannan abin salatul khawf iya nafila sallah ta biyu da yake yi wasu na farilla ɗan wa a takaice duk da maganganu sun zo sun shahara a nan na masaba balle cikin akwai malikiya suna hana saɓanin sallah ta zo ɗaya da ta mamu da ta imam niyya sai ta zo daya kaga da wannan ruwayoyi da makaranta sun tabbatar da hujjar masu tabbatar da cewa kullun ala niyyati kowa ya kan niyyar shi kowa liman iya niyyar shi na niyyar farilla ce yake kai mamu mai nafila kana niyyar nafila kowa akan niyyar shi shine bayanin da muka yi sai kenan ina ga shine karatun da muka yi a sati da ya gabata na tafsirin illa abinda na mance satin da ya gabata ba mu yi ba bayanin hadisin ba kalma-kalma kin sa za mu yi mai tashi kayan mun ci gaba wa an yazid ibn al-aswad annahu salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa gulamun shab yazid ibn al-aswad ya yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iya matashi iya yaro matashi فلما صلى لوكتين دي صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد سيغا وسمزاجي غدا بيو بس يصلى با غاسنا أجيه مسلاتي فدعا بهما النبي يسا أكا زودسو فجاء بهما أكا زودسو ترعد فرائسهما نحكا كنزو ناما هكري إيا كركركرسنا كركروا فقال هيتشي مسو ما منعكما أن تصليا معنا me ya hana ku yi sallah tare da mu ƙala sai su biyun suka ce ƙarsalle na firi harina ai mun sallah a gidanmu mun sallah a gida faƙal ya ce la tafa'alu kan ku yi haka ku zo kuna jiran sallah ya ce idan sallah a haɗukun fi rahalihi idan ɗayan ku yi sallah a gida mutu a masarkin shi sun ma'adarakar imam ya sami liman a masallaci wala misal bi sallah ba can da falusalli ma'ahu ya salla tare da liman mafa innaha lahu nafila wannan ta liman da ya bi nafila take gare shi annabi ya yanke ta anan sakanin masu ganin cewa kamar ma Allah zaɓa ya zaɓa ya ciki kaga annabi ya tabbatar wani tarko ce farilla ta biyu nafila ce kuna sai ittida'ul muqim bil musafir wa aqsuhu maganar mako mana iktida'ul muqim mazamnin gida ya yi koyi bil musafir da ɗan bulaguro kai kana zaman gida limamin ka ɗan bulaguro ku yi sallah tare wa a kasu kishiyar haka kwantar da kan shiga haka na kenan ko kuwa shi ɗan bulaguro ya yi koyi da mazaunin gida anan za mu ji wani bayanin guda biyu matsayin ɗan mazaunin gida ya bi ɗan bulaguro ko ɗan bulaguro ya bi mai zaman gida kowanne ya tabbata عن ابن عمر قال صلى عمر بأهل مكة الظهر فسلم في ركعتين ثم قال أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإن قوم سفر عبد الله بن عمر yake ba da labarin cewa umar ya yi sallah da mutanen makka sallah a zuwa iya matsayin kina balagoro aminu muminin don an hada suke sallah jagorancin sallah falamma sallama fi raka'atayn da ya sallama ce a raka'a biyu thumma qala kenan bayan sallama sai ce atimmu salatakum ku cika sallar ku kenan ɗan ya hada maka ɗan makka kenan mazaunan makka su su cika sallah fa inna qaumun safaran mu ɗan bulaguro ne nan me yasa ka wannan ruwaya wanda yana ga musannaf Abdurrazzaq haka Imam Al-Shaqa An-Naud ya tabbatar da abin cikin Jami'ul Usul a takeice abin da yake so ka anan a nan umar bin khattab dan bulaguro ne ya jagoranci sallah ta yan gari magana kenan duk da mun karanta umar iya matsayin su sahabbai suna haka in sun je gari su jagorancin sallah suna matsayin in aminu mumini ne ne yake haka na saura suna bi su ma su bi mamu ko su bi liman dan gari mazaunin gari hujja kenan anan ta yan gari sun bi dan bulaguro sai ya ce izaqtadal musafir bil muqim atam idan dan bulaguro sai koyi da mazaunin gida to zai cika sallah irin ta mazaunin gida asali sallar ka hudu ce sallar ka biyu ce amma sai ka bi mazaunin gida mai sallah mai raka hudu to anan zaka cika na akwai abin da yake irin mamu shokani irin sifin hazam suna ga 'yan zahiriya su ganin an ce sallar bulaguro biyu ce kuran sai ƙalƙashin wannan sai suka tsaya a kan cewa idan ɗan bulaguro ya mazaunin gida an an zo raka'a biyu tsaya zama zai kuma iya da zaɓi ko ya sallama ko ya jiran liman wannan fiƙihu ce ta wani malamai ta su fa'intar su ganin ruwayar sallar bulaguro ka biyu ce to amma akwai fatawa wata saba ma tasu kuma ta haiku kusa da sunna ruwaya nan ya kawo ta ibn abbas wadda take kore fa'intar watan da suka yi su imamu shokani su ibn hazam sauran masu irin fa'intar su ta cewa ba haka ba abin yake ciki ta ya kawo ruwaya a nan wadda imamun nasa'i ya kawo ta haka cikin ruwar gali albani da ya tabbatar da abin ruwayan ya ce a musa bin salama al-hudali ƙal sa'adu bin abbas kaifa usalli idan kuntu bi makka idan lam usalli ma al'imam faƙala raka'atain sun tabi kasan sallar salama nan abdullahi bin abbas ke cewa nan shi abu musa bin salama al-hudali ya ce nama abdullahi bin abbas tambaya ya zan sallah in ina makka ke matsayin shi dan bulaguro idan ba zan yi sallah ba tare da limani kadai ita ka yi sallah a raka'a biyu ita ce sunnul baban kasim nan akwai na kaskin mas'alar da ya ambata ganin akwai ruwaye wadda shi ake ma ibn abbas tambaya kan cewa sun mai tambaya amina idza kunna ma'akum atamamuna wadda da fil halina kasarna sai ka wannan wannan hadisin ta ce sunan baban kasan sallallahu alaihi wasallam kenan an abu abu masu tambaya idan muna ta ɗan bulaguro ne masu zuwa ake makka ibn abbas dan garin makka ne suka yi tambaya yaya ga yanda muke wa in muna tare da ku yan gari muka bi ku sallah cikawa muke idan muka koma masaukin mu yan bulaguro eh mai kasaro yace wannan ce sunan baban kasan kenan sunan wakar kenan ita ce sunna kenan wannan ruwa ce take marfu kenan wannan shine hujjar da take kore ra'ayin ibnu hazm da imamu shaukani na ka zamana ka yi jiran liman a raka'a ta biyu wannan fahimta ce amma nasi tarihi ya zo kuma sahabi ya ce sunan baban kasu wannan shine karin hujjar kuma kuma fatawa ce ta sahabi ta yi ta wani wani ba shi ba inda ba nasi ibn marfu'i ba kenan wannan shine maganar cewa dan bulaguro in ji bari mazamnin gida cikawa zai kuna sai magana ta biyu ya kawo ruwaya wadda ina ga ita ma'amman bayan ƙiyar ruwa ta haka cikin ruwa galil labani ya tabbatar da ruwaya wa an abi mijilas ƙal ultul bin umar المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يسلي بثلاثهم فضحك وقال يسلي بثلاثهم abin mutum suke cewa ni na ce abdullahi bin wannan wancan fata ta abdullahi bin abbas ce ko to ga tambaya da aka ma shi ma abdullahi bin umar ya ce ya ma ibn umar tambaya al-musafir yudurka raka'atai mislatul qawm dan bulaguro sai zai samu limami mazaunin gida ya samu raka'a bi ta ƙarshe kaga ka da ko tun da shi da bi gare shi lima samu bi ta ƙarshe ta lima ya ce a tujizi raka'atan wannan raka'a bi da ya samu tare da liman mai zaman gida mai raka'a hudu ya samu raka'a bi ta ƙarshe ta imam tun da shi bi gare shi wannan raka'a bi ta ƙarshe ta imam ta isa mushi shikenan ayu salli bi salatin koko sallah zai yi shi ma hudun zai yi irin ta 'yan gari fada'ik sai ibn umar mai dariya ya ce salli bi salatin he salla irin tasu kina hika ciku akwai ruwa da wani wa imin tambaye ce ya da wata hika ciku hika ciku sauran kina ta kace wani shi hujjar kenan idan dan bulaguro ya bi mazamanin gida cikawa zai kuma nan in haka suna baban kasa sallallahu alaihi wasallam kenan akwai wasu kurakurai da wasu ke yi in suka zo balagoro su yi sallarsu a jam'insu in suka yi sallarsu mai aka cewa wasu su jin mana in sallarsu sun ɗamra gudun amma sallar da mazami suna jiran ku a ke gota ku yi ƙwari sallar su su yi tasu a a ne ba wani magana gota duk sun nace in kai kuna ma ku yi taku ta yan bulagoro matuƙa kun zo masallaci inda ke sallar jama'a ba wani ku ce kun mutu mu zama ta bulagoro bi za mu yi ku yi ƙwari sunnar bi za ku yi sai ku bi limamin wannan kuka zaman jira kuna kallon shi ya kare ku zo ku tau zama kare na cika zama cika na cika na magana kenan kenan kuskure ne ku zo kuna kuna jira limamin kuna bulago ku zo kuna jira limamin ya kare ku tau ku kurin kun zo masallaci yanzu sai ku bi limami mazabinin gida ku yi sallah irin tashi ku yi hudun shi inda ya yi wannan shine abin da yake sunna yanzu kenan mun kare wannan baban a takaice na malitan kenan alojis kenan yanzu dai mun samu hujjar dan bulaguro zai iya koyi da mazamanin gida mazamanin gida zai iya koyi dan bulaguro in ta kama kuma illa abu ne ne idan dan bulaguro ya ja sallah nan kuma kowa iya kan sunnar shi shine mamanci shi idan dan bulaguro ne limancin kowa iya kan shi dan bulaguro in ya biye sallama su ba ta yan gari sun zauna tun lima haka biye yi a su 'yan gari sun ciko mamanta abin shi ɗan bulaguro ne in yi mazaunin gida yake irin ta liman amma idan shi maka ce limami ɗan bulaguro ne ya sallama ku 'yan gari ya ku cika ya ku ciko sallam ba ku tamama sallamce tun da liman ya sallamce akwai saura kan ku haka sunna take sai babi na gaba اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه mai ikon tsayuwa sai limamin shi a zamane yake daman gurgu ne ko wani abu daban ya kawai kasu tashi ba ya tashi ba a dalili uzuri na dama haka ta rayuwa bai ya tashi ko kuwa wani abu ya samu misali sai limamin ku ne ya samu matsala ta rashin tashi misali ya kasu tashi zai salla a zamanai to wannan maganar da ake so a nan kai ma da ka bi limamin wanda yake zamane kai ma zama za ka shi ne magana a majid da insha Allah masala ce wanda malamai kwaye sun kan maka ji kai kiran amma kaje ka tambaye ka an Aisha da masala iyawa an kare bayanin mutum ya ciki gani sai ba magana tambaya an kare bayanin ba gane na ba ake cewa kawo tambaya iyawa amma iyawa bayanin za ka tambaya a ciki akwai ta ya ce ruwayar madogara da ya kawo kan wannan magana an aisha annaha qalat salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi huwa shakin fa salla jalisan وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما صرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وانا رواية إمام البخاري يروتو حكى إمام مسلم حكى سنن أبي داود عائشة ركب اللباد cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah fi baiti a cikin ɗakin shi ho shakin iya cikin rashin lahiya shi ne shakin kamar iya shi kaya kuka ya jaji na kukan rashin lafiya rashin lafiya ma tsaci kullum fa sallar da a wannan sallar da yayi azamne yayi ya sallar azamne wata ruwaya a ita ce sallar jalisan wa salla wa ra'ahu qaumun qiyama cikin ruwan da cikin sai wasu mutane mamu sauran sahabbai sai suka yi salla a bayan su a tsaye shi a zamne fa ashara ilayhim he musu ishara cewa ku zamna aljilisu ishara zama ku zamna suka zamna kenan taba'an falamman saraf da ya kare sallah qal sai ke ce musu innama ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman daman dan kuma mu ku yi koyi da shi fa idza raka'a farka'u in yi ruku'i kuma mamu he ku yi ruku'i wa iza rafa farfa'u in ya dago kuma sai ku doko ku dago wa iza salla jalisan in limamin ku ya salla a zamne fa sallu julusa kuma ya ku salla a zamne haka nan sun karare kana wannan ruwaya wadda bukhari ya roto muslim ya roto haka abu dawud hadisi na biyu an anas wancan daga aisha radiyallahu anha عن أنس قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فجحش القول أيمن أنا سلام يا وادو مكرن رواية يتي سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش القول أيمن فدخلنا عليه نعود فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدة فصلي فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا وأن رواية ita ma dai bukhari muslim kadan dai magana guda ce babu hanyar guda ce a nan yake cewa an anas da kasan wacce da aisha ko shi ma zaga labarin an anas bin malik ibada yace saqata annabi sallallahu alaihi wasallam an farsin fajush ashiqul ayman annabi sallallahu alaihi wasallam ya hado daga saman doki fajush ashiqul ayman sai bangaren damar shi ya girde nan ce nan fajuhish aljihaj ciwo da yake kula da wata ka goge da ya ji ciwo a ɓangaren shi dama kenan bai ita shi suna cagoci ya ce nuri daban shi kenan a nan ya ce fadakal na alai na udu mun shiga ɗakin shi don ganin shi daga iyada da garmar lahiya mun je ganin shi kenan ana sai ce fahadarci sala sai lokacin sallah muna wurin shi fasalla bina ƙa'ida a nan ya mana sallah a zamne muma fasallai na wa ra'ahu ƙuda kuma muka yi sallah a zamne a bayan shi falon maƙata sala da ya ƙare sallah sai ki gaya musu kuma cewa innama ju'ila li'imamu li'utamma bihi ai daman an sanya liman don a yi koyi da shi fa'iza kabbara fa kabiru in liman ya kabbara ku kabbara kuma mu kinan bayan shi wa'iza sajada fa sujudu in ya sujada kuma ku yi wa'iza rafa farfa'u in ya dago kuma ku dago wa'iza ƙala sami Allah wa liman hamida fa ƙulu rabbana wa lakal hamd in sai sai Allah kun kuce rabbana lakal hamd wannan bayani ya gabata baya na wannan karantarwa ce ba dan iya kore waccan kalma ta bi ba kashin sallu kamar ayatu min usalli duka bi kenan kai ma za kai na amma bakka wannan lakal hamdu sai bayan liman yayi tukan ka kawo daga baya a yi rabbana wa lakal hamd he ce wa idza salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'un in liman ya salla a zamne ku yi salla a dukan ku kuma a zamne wannan shine hujjar da ya kawo ta idan mai iya tsayuwa ya yi koyi da mai zama ga abin da zai in wannan mas'alar mutum ya yi koyi da liman wanda yake zamne imma daman bai tashi gurgu ne ko kuwa zama ne bai lahiya kenan a wannan bayan da ya yi kai mai lahiyar kai ma haika zamana haika sadi haika sadi gaba ɗaya ku sadi in hashi ne sallar to wannan ya kawo ƙwarai saɓanin meye magabata da makaɗaukakan mazhaba misali mazhaba ta hanabila amur bin hanbal irin su haka bin rahawai irin imam al-auza'i irin su ibn mundir su daudu zahiri su ibn hazam suna kan cewa yanda yayi haka za ka yi kamar da wannan ruwa ta kawo duk wani haka kan haka suke yanda yayi kai mu haka za ku yi in dai shi zai limancin to ko ma ko ma mu zama zai kowa ya zama na wasu kamar amerika ce masaba ta hanafiya hanaf da su da shafa'awa su a wajensu a a in yayi zamanai kuwa ku tsaya tun da kuna tsayewa to wanda maganganu haka masaba za a ce ba mu kama malikiya ba malikiya ba cikin mutum malikiya su kwata-kwata kurin maganar mai lahiya baiwa ya koyi da gurgu da mazamani ko da zama za ka yi kotsewa sai su cikin wannan magana su da malakawa su malaka kurin in dai kai mai tsayewa ne baiwa ka bon da yake bai tashi ko wa tsaye da kwazon kidan ɗaya ne ki za su bi cikin wannan magana masu su malakawa kwata kwata ba a koyi da wanda yake zama ne to su wa'annan suna dalilai illa hatta hatta lokacin saban sam me dalilan ake magana kan shi su wa'annan mun kan da dalilin masu cewa a tsaya ko ga mun karanta su masu ganin cewa a zamana me ka shubaha akwai ruwaya wanda Imam Bukhari ya rubuta haka Muslim ya rubuto hadisin shi mana Aisha yana gani Annabi sallallahu alaihi wasallam iya cikin rashin lahiya ta mutuwa kusan mutuwa shi an zo da shi a doke Abbas ne da Ali ne suka zo da shi da doke ya tallabe har an tada sallah Abubakar iya jagorancin sallah da aka zo da shi sai aka sa shi gaba ya ce ajiye shi gidan abubakar aka ajiye gidan abubakar radiyallahu anhu da aka ajiye a nan sai aka yi sallah abubakar a tsaye mutane suna koyi da abubakar abubakar a tsaye a nan sallar a zamane mamu a tsaye a baya wannan masu ganin cewa sun san da waccan ta kusa suke waccan maganar tsayuwa ta cajin da masu suke cewa an shayar maganar suke nan tun da wannan rashin lahiya ce da ya yi ga abin da aka yi ya yi tsalla a zamane abubakar a tsaye sabai a tsaye bai musu magana ba shi ne hujjarsu suka ce kenan a kurin tsaiwa za ku masu masu raddi kan wannan magana suna ba amsa kan menene da farko da cewa rashin lahiya da ya yi kusan an ce wajen kwana goma sha biyu a ce akalla yin sallah ta kai sattin an yi sallah ta kai sattin a wannan kunci da biyu ba wannan zai yi wannan abin da aka yi ba ɗaya aka yi ba kuma malamai na gabatar da suna ƙauliya a kan fi'iliya nan umarni ce ga yanzu za ku nan ƙauliya ce kenan kuma ya aikata kenan wannan aikin da yi bayan haka akwai ruwayoyi da suke kawo lafazin wani ɓangaren kanshi akwai ruwayoyi ka abubakar shin a nan abubakar shi ne liman ko annabi ne liman akwai lafazin ita wannan ruwayar masu wannan madogar da kawo akwai lafazin da yake kawo kada shi'ur cikin cewa annabi ma iya tare da abubakar ne yake jin sallar annabi a gare shi ne yake wani abin ya yi ko wani magana lafazin da yake kawo ce abubakar shi ke jin sallah annabi kai na a gare shi yake iya koyi da shi ala kulli hal wannan duk fa'ilta ce a wannan imam amr bin hanbal shi abin da ke kawo magana cewa ya raba mana biyu ya ce don gama ruwaya guda biyu amur bin hanbal ya ce don gama ruwaya ko ce ka a barata sai yake cewa kenan ƙarƙashin wannan ruwa da aka samu ta baya ya ce idan limamin ku daman a zamane yake sallah a zamane yake daman kuka bi shi nan ya iya kan cewa za a yi sallah kowa a zamane amma idan limami a tsaye ya fara sallah daga baya ya samu matsala ya zamana sai ku tsaya shi akan haka yake ƙarhin wanda yana ga kasa albani sirrin jihar da wani magana hatta yana ga cikin wannan safiki suna na, na abu malik ya kawo tarjihin maganar cewa kurin tsayuwa za a yi me ya kawo dalilin haka ce saboda an samu ruwaya daga sahabbai wa'inda sun ba a nagabar duniya ma suna abin haka a aikace irin su abdullahi bin umar irin su kai babu unu ba irin su jabir bin abdullah irin su abu huraira irin su usar bin hudair irin su qais bin fat cikin sabon guda hudu ya tabbatar sabon guda hudu hatta yana ga cikin wannan fatar bari na hanzu hajji kare magana ke wannan sahabban ya tabbata annabi sallallahu bayan shi suna sun ka ci gaba da in suna jagorancin sallah mamun suna mamun umarni da zama ce wannan aikin sahabbai ne shi yasa kamar mai aka ce ibn ibn ke cewa ibn ibn ke cewa wannan mas'ala ta samun waɗannan a wannan sabani samun waɗannan sahabbai guda hudu don sun kama ƙarin bayan guda hudun wanda ba magana ya tabbata suna yi wani sabon guda hudu da aka samu suna jagorancin sallah a zamne mamu a zamne ya ce ba a samu ruwaya ta sahabi ba bayan annabi sallallahu salama sahabin da ya saba musu wannan fa'inta ce ta 'yan baya amma sahabai ba a samu sahabi ba da ya saba ma fatawar waɗannan sahabai guda hudu shi ne ibn hibban ke cewa wannan yace kamar zama jima'i ne na sabai shi yasa saka rinjas da magana in dai za ku sa wanda yake zama limanci ya ku haƙura ku zamana in kuna ga da matsala ya ku sa wanda yake tsayuwa ba shi kenan ba Allah wa Allah sai babu wani babu ya kare shi ne ke shi manzunan wani malamin kenan iya rinjayes da wannan mas'ala ta tsayuwa kai zama ilimin ya zamana shi ya dama shi bukaci ma'anar tsaya kurin kurin zama za ku eh can baya mashi babin da eh masu masu bulagu suka yi jama'a gaba daya yan gari suna shekaki eh daman da muka yi magana daman umar jagoranci da daman daman da shi umar iya bulaguro ne ya jagorancin sallah a makka da ya bi shi salam ce ya ce ma yan gari ku ci ko sallah ku mu yan bulaguro ne mun karanta nasu illa akwai ruwaya cikin sunan abi dawud mai ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a makka ya ce yan makka ku cika sallah ku mu yan bulaguro ne wanda wasu har sun kawo wannan maganar suna dangana ma ga alba tabbatar da ruwa ya ce ma aikace ya yi wannan aiki mai da don daga cikin yan uwa malaman harkon da'awa na zuwa da balaguro suna haka ana sallah an karka a biyu baka salama suka ce a tilmin salatu kuma na kama safarin na kama safar haka wasu yan uwa kuma suka dangana magana ga albani sai akwai wani malami yana ga shi ma ina ga wannan malamin na najeriya ne wanda ke koya jami'a ta kano Allah ga ta mishi jikin shi shi ma ka mas'ala ne to abin da ya ban matsala shi wannan malamin wanda wanda ke jami'a baro wanda ke koya Ahmad ne kuma da ke Ahmad bai ke ba bayanin dai na ji bayanin shi kan cewa silsila silsila da Albani a wata karan gari ne Albani da ya zo da ya raka a biyu kayan sallama ya ce a cikin salatu ina kamar safar sai suka mai ta ya kamsu dalili a takaice bayan wannan cikin yan uwa cikin malamai na Najeriya na cikin muna tattaunawa da aka ce sun dauki wani magana mun sha aka yan uwa bulagoro ana yi kayan sallama ka ta atum salatu na kan musafa sai wata ran hira sai hira samu darasin albani na wani kasakin shi sai aka mai tambaya wannan tambaya kai ta dole aka mai sallah abin irin mun kai sai ce wanda ya haka kai sallah raka abi da gangan assalamu alaikum mun bulagoro ne ce baka sallah sai na kasa gano me magana a sanar malamun baiwa su zakariya baiwa ce haka wannan na musu imanin cewa baiwa sai abu sai wani kasa kishi na samu kuma na albani iya wani darasi kuma sai na gan bashi na gano masalai sai yake cewa mutane saboda jahiltar al'amari ko kuskure idan kai sallah da 'yan gari ka 'yan bulaguro in ka zo raka'a ta biyu ka yi sallama a asirce ta huta daga sallah sai ta kuci ka sallah ku don ka san kai tutsi don ta ana gudun mutane musani ba Eh, ka sanar wasu musu sallama gudun kadda mamun su yi sallama kahin ka masa magana ya ce kai sai ka sallama farko a asirce sai ka musu magana ku ci ko sallar ku sai ka yi ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullah na gaba cikin magana kenan musu ya abu haka ne kenan ba maki ya haka tin kewan suka kenan sun ji shi kenan ya wannan magana ta kenan ya sallama yadda magana kuma ya sallama kenan shi ya- da ya ya sallama a ƙasa ƙasa kafin su ji ne kasu sallama ya ce su ku cika sallar ku kuma bulaguro ne kuma daga baya ya sallama ta biyu kaji kenan magana duka zai na abunta a takaice dai hankalin magana eh, idan dan bulaguro ya jagoranci mutane yan bu- yan gari ga yana zai kudin sallama zai yi daga raka shi biyu su su cigo musu sa su cigo to nan magana albani yake wai kaman karantarwa ce gudun kuskuren mamu su sallama kafin ka musu ba- bayani sai ce kenan kana iya yin sallama gu- ta farko a boye dan ka sirgaye ka sai sallama an kuma kamar ka ce ku ci ko sallar ku mai mulaguro ne dan in ta kuma kai wai ka ka tabiyin ka wannan fa inta ce ta albani Allah ya shiga wata mishi Allah ga wata musu duka kenan yanzu dai muna maganar muna maganar wannan mas'ala ta a, mun kare ta ta koyi da liman in zama yi ku zamana in tsaya ku tsaya annabi da abbas wani wadda kawai iya cikin aikata abinda malamai irin wannan ya kasan wani ya ce shi ga inda yake to ya ka bashi akan wani bai gane ba- ba kai abin jayayya da yawa kan abu amma mutum yin abin da gaskiya shi ne mahi nutsuwa mahi hujja shi ne gaskiya madogara magana eh ta yi ya saki mai iya iya an ka fara akwai suka daga baya shi ne magana yi ana ce an ka ce ka ka fara da zunan zan aka sau farko ka ya kare ne sai ka sau ai sau uku shi ne magana kenan ya sau jiya ba sani ba wannan fahimta ce wallahi alam yace al-ma'mum al-wahid yaqumu an yamin al-imam bi hidaihi sawa'un yace mamu guda kenan mutum biya sallah mamu guda ya kuma an yamin imam zai tsaya a damar imam bi idaihi sawa'un zai tsaya a dabarakin liman daidai da liman kenan daidai nan magana da ke yi don akwai masu ganin cewa an ku biyu ne za ka yi dan baya kaɗan kamun ka tsaya daidai diddigin shi shi sai kama ka wannan magana cewa daidai za ku yi mai hujja kan haka ya ce an ibn abbas radiyallahu anhu maqal bitu fi baita khal- bitu fi baita khalati maimuna fa salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-isha thumma jaa fa salla arba' rak'at thumma nam thumma qam فجئت فقمت عن يساري فجعلني عن يميني وان روايه wadda imam bukhari ya roto haka muslim ya roto haka irin su ah, sauran daga cikin ruwan aka ibn majah roto da su a takaice dai wannan ruwaya abdullahi bin abbas ke cewa bitta fi bait khalati na kwana a ɗakin halata hala el uwar uwa ya ko kanwa mai suna maimuna ummul mu'minin kin ummul mu'minin matar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na kwana a ɗakinta ya je ya yi karatu ne yadda annabi ke yin cikin dare ya annabi ke ibada cikin dare ya ce da na je abin da ya gani ke hudu fasalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam isha na bayan annabi ya salla ya salla isha sun maja'a da ya zo fasalla a raba a raka'at nan can ba mun karanta tashin ma da ya yi da ya ɗauko wadda ya kallon shi ya yi sallah raka a hudu sun mana kuma sai kwanta sun makam kuma ya sake tashi nan akwai matsalar masu cewa ana yawan tambaya kanta cewa wai bai halitta mutum ya shafa iya kwanta don hira ce kana dama ka yi wasu inda wasu ɗaukakin dare ka yi wasu ka kwanta ka huta ka baka wasu kuma gashin da yake nan dai da ya raka a hudu kwanci kuma ya tashi ya ce su makama da ya bar shi ya tashi faji'utu faƙumtu an yasari sai na zo na tsaya a ɓangaren hagumikin shi faja'alani an yamini sai maido ni damar shi kenan liman idan da iya da mamu su biyu ne zai maido mamu damar shi ba kun shi ba nan da ya ce ya sun kenan kurin damar inda aka ce wata mace bice ba da shi kaɗan ba kurin cewa damar shi ya maido ni kenan damar liman daidai ce babu wata hujja da ta kawo ɗan gaba kaɗan ko baya kaɗan kurin damar liman magana kenan wannan yanzu nan wani magana ta ƙari shi kenan sai cewa al'ithinani fasa'ida ya kumani saffan halfar imam mutum biyu kuma abin da ya sama ga haka su a nan kenan ba tsaya za su yi ba a dama ko hagun akwai ruwaya ta ibn mas'ud wanda tana ga cikin bukhari ya kata wanda ibnu mas'ud ke sa mutum biyu da ina ga alƙama ne da aswad wani da ya sa cikin biyu tsakan suka shiga tsakan shi ya yi sallah to ana akwai altibak a ce wannan abin mansuku ne da abin haka amma daga baya abin da yake ma'an nasikh tabbatacce kurin wannan shi wani fatawa ita ce kwanon kenan ba magana mutum biyu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya agun a ga yadda ake biyu da abin da ya sama da su za su tsaya a bayanka in ɗaya ne zai tsaya a damaka amma in biyu ne da abin da da biyu suna bayan liman in dai sallan maza ce ba ta mata ba don ta mata ce limam ya take tsaya tsakiyar sahun gaba sai wannan hujja da ya hudi ga ta tazantan mutum biyu sama da biyu za su tsaya sahu guda a bayan liman sai kawo ruwa da abu dawud ya kawo haka ibn majah هذا كثير من قليل فأن يتمتد الرواية عن جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساري فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني ثم جاء الجبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه جابر بن عبد الله كي تشوى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي من صلى الله عليه وسلم يا دن يصلى سي وتصلى جابر فجئت فقمت عن يساري هي نزو نسأيا أحقم كيش فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني sai ya kama hannuna ya kewaya ni ya aji da ni a damar shi sun maja jabar bin sakar sai ga jabar bin sakar ya zo bayan mun fara sallah faƙama an yi sallar salama ya tsaya a hagunkin manzan salama a nan zarki ya tsaya a gunkin shi inda ina dama jabar bin sakar a gunkin shi kaga wannan shine magana cewa wannan da asan ibn mas'ud yayi haka musukun gashi annabi sallama da yayi da aka mai haka kin yace fa akhadha bi aidina jami'an mu duka he kama hannunmu fa dafa'ana ya tura baya hatta aqamana khalfa har muka tsaya a bayan shi kinan shine hujja karara cewa idan mutum biyu ne su ma kasa tsaya dama da hagun su koma baya wani ya kamata ruwa ta bin mas'ud hadisi na mansuk sai dan a can akwai al-itibaq wata ruwa ya haka ya gama hannun shi ya sa tsakanin ƙahon shi ya matse ta ziki dan gama ka ce abu kawai da dini da aka ce mansuk ne sai wannan shine hujja a takaice kenan magana ta kare kunan daga mutum biyu abin da ya sama kuna bayan liman sai ku yi sahuwa bayan liman ba ku tsaya dama da hukuma takaice in ɗaya ne a dama in biyu ne a baya abin da ya sama da biyu shi ke na ya ƙarin ganin sai cewa fa'iza kanal ma'amumi mar'atan fa'inaha ta ƙuma halfar imam amma idan shi mamun kai ne liman matakka mamu na kuma su gama gana cewa ya tsaya kai ma damaka ba bane ba akwai suna aikace ya ce idan mamu kai namiji ne da mace za ku yi sallah ta ƙoma halifin za ta tsaya halifin ma a bayan liman ko da ta ɗaya ce in mace ce ta ɗaya za ta tsaya a bayan liman kai tsaye ba dama ba hagun ba me hujja kan haka sai ka ruwa ya dai kullu hujja kenan shine addini kullum shine lahi sunna kenan Allah ya ce annabi komai aikace tabi zaka da dalili an ce ma kaza halaka haram a kama ga dalili kana kallo kana ji ba hira bace ba kora ina wani yace da yema wannan maganar mace in ita ce ma mun tsaya bayan liman ga hujji ya ka ruwaya wata imam bukhari ya rawaito muslim ya rawaito haka imam nasa'i ya rawaito an anas bin malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla bihi wa bi ummihi aw khalatihi قال فأقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا أنس بن مالك يتوى من زن الله صلى الله عليه وسلم ya yi sallah da shi da anas da uwar anas ko halashe ko uwar shi ɗayan bidi ƙal ya ce fa'aƙamani ni anas ce sai ajiye ni an yaminihi a damashi wa qamal mar'ata khalafana ya tsaye da ita matar a bayan mu ai dan ta tana iya alsa sauta tana dan ta ce maharamin ta ne ko suna sahu guda duk da maharamin shi wace ce ko kan wace maharamin shi dai suna da sahu guda da shi amma ce a shi namiji duk da yaro ne kuma ya tsaya a dama mata a baya haka aka tsallar shine hujja cewa in mace ce za ta yi sahu haka ruwa ta Abdullahi bin Mas'ud ta maganar sallah ango da amarya ruwa ibn mas'ud cikin zafin zafin musulma adabu zafaf kai adabu zafaf ya ka ruwa ibn mas'ud wanda mutum zai salla an gode amarya to sallar da ake anan ya ka ruwa mata za ta tsaya a bayanka can hadisi maquf sai yanzu wannan babe shi ma ya kare na tabbatar ma da matsayin mace in za ta yi sallah a bayan liman tana baya ujubu tasawutul sufuf magana ta wajibcin daidaita sahu ujubu tasawutul sufuf wajibcin daidaita sahu wajibi ne a daidaita sahu a sallah yajibu ala al-imam alla yadkhula fi salati hatta tastawi sufuf wa an ya'muru wa an ya'muruhum bidhalik وأن يلي التسوية بنفسه أو يأمر من يسويها yace wajibi ne ba mustahabi ba wajibi ne akan liman Allah ya kula fi sallah kai ya shiga cikin sallah ya kabara ta harama hatta tastawi sufuf sai ya tabbatar da sahu ya daidaita wa an ya amurahum bidhalik ya musu umarnin ku daidaita sahu ku gyara sahu istawa ta zuwa kalmar yake da tara sahu duka wadanda magana kan aiki ya musu umarni da haka wa an yali tasawutu bi nafsi ya jagoranci ya jibinci daidaita sahun da kanshi ko ya umarci wani wanda zai daidaita sahun me hujja kan wannan mas'ala ta daidaita sahu an anas qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كومي وانا إن سنة كومي وجه yanzu magana da yawon kawai ta magana da ta sau ga dalili ya kawo ruwaya wadda imam bukhari ya roto musulmi ya roto abu dawud ya rubuto haka ibn majah ya roto ga hujja da yawan wani magana daga Anas bin Malik radiyallahu anhu qad yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sawu sufufakum ku daidaita sahunku sahunanku fa inna taswiyatu saf min tamami salah domin daidaita sahu iya daga cikin cikar sallah ke rashin kina akwai kina kina kina akwai kenan kenan akwai na ƙasa in bai cika ba kenan wa iya cikin wajibi iya daga cikin cika sallah ana abi mas'ud qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم رواية تمام الإمام مسلم يروي هكا ابن ماجه أبو مسعود ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kenan abin da yake yau da gobe yamsahu manakibana fi salah iya bin sahu sahu yana daidaita shin shahwar kafadun mu kenan iya gama kafada da kafada ku daidaita nan ku daidaita kafada da kafada iya ce mana istawu ku daidaita wala takhtalifu kau ku saba idan ma'ana ba ku daidaita ba kuka saba fatakhtalifa qulubukum zukatan ku za su saba kinan rishin hada sahu iya kawo rishin hadan kan al'umma kaga hadarin shi iya kawo rishin hadin kan al'umma cin juna da rishin hadin kai amma hada sahu kinan iya kawo hadin kan al'umma fa'ida shi nan fa'ida ce bayan maganar umarni kuma da hadarin shi hadarin rishin hada sahu inda rashin haɗin kan al'umma bayan haka wa'anin nu'man bin bashir qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha alqida hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم wannan ruwaya ita ma cewa da imam muslim ya rubuta haka ibnu majah da abu dawud haka tirmizi duk sun zo da ruwaya haka imam nasa'i dan duka ashabu sunan sun zo da ruwaya bayan imam imam muslim yace daga nuwan bin bashir yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana manzon sallallahu alaihi wasallam ya kasance in halin shi da kullum yana daidaita sahunmu hatta ka'annama yusawi biha alqida yanda yake neman mu daidaita kamar yanda ake daidaita karan baka wani san gidan kibiya an sa sa kibiya ai kana ga wannan an sai ka ganta daidai ɗaya ba mu gita ɗaya aka cuta wani wani gidan kibiya na so kibiya za ka ganta rasta gansa kenan kamar wanda yake zai ta gidan baka karan baka na karan kibiya an sa an sa sa za ka ras a jere haka yake zai ta mu yace hatta idza ra'a anna qad aqalna anu iya daidaita daidaita sai ya gane da kowa ya gane ya kama wurin shi haka yake wataran sun makaraja yawon hiran nan gashi ya hutu faƙam hatta kadu ya kabbir hede ya tsaya ma a wurin liman kamar zai kabara ta harama kusan kamar ya kabara hatta kadu ya kabbir hede ya kusan gab zai kabara can fara'a rajulan badiyar sadar musaf ya ga wani mutum guda ya turo kirji ta cikin sau ya hutu kirji ya hutu a nan da ke ce ya ce ibadala ya bayan Allah da ta su wunna su fufakun lele ku daidaita sahunku ku haɗa sahunku aula ya halifar na labin wajen ko ku Allah ya saba tsakanin huskokinku mana kama shi da rabu tsakatanku kenan kenan ku gama sahu ku Allah ya saba huskokinku mana cin juna da rashin haɗin kai kenan kenan haka ne ko ku gyara sahu ko ku samu rashin haɗin kai shine juyin huska kenan na kayan da na yanar kowa ba juna ba zana kenan wannan haka annabi ya gaya musu wannan kashe na hadarin rushin hada sahu sai ruwaya ta gaba ita ma dai jin dai abin damun da ya inganta ne wanda abu dawud ya ruto abin da ya inganta ne wa an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufuf wa hadu bainal manakib وصدوا القلم ولينوا بأيدي, بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان يتي ومن وصل سفا من وصل سفا وصله الله ومن قطع سفا قطعه الله عبد الله بن عمر كيتشيوا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqimu sufuf lalle ku daidaita sahu wa hadu bainal manakib ku yi dabara ku daidaita tsakanin kahudin ku so daidai kahudin ku so daidai wa suddul khalal abu a liƙe kafa ka abar kowa ai wara wara ku gama jikinku walinu bi aidi ikhwanukum ku tabasasa hannayen yan uwanku idan kake jira baya ku gama nan ana ku gama ka fada nan kin ku ya gamu naka nake gamu ka hado ku ku tabasa hannun yan uwanku wala tadru furjat shaitan kan ku bar me me furjat kowa kan ku bar kowa ga shaitan kenan ya samu shiga hadarin shaitan ga ko yanzu ga kowa guda ba kowa guda ba amma shi bai manta kawa a inda yake bi ina ka samu dan furji dan tsakani kowane mai binta duk awal ta rana gima ko amma shi wannan inda aka hana kuka yin nan zai shiga tsakanin mutum da mutum aka bai alkafa nan yake shiga sa'an mace kenan ku yi hankali kakku bar furja da shaitan kakku bar ƙohi ga shaitan wannan ƙohi tsakanin mutum da mutum amma kai wacce ƙowa ga ƙasa wacce abu tsakanin ƙowa ba nan mai ke bi wacce tsakanin kai dan uwanka da ka dan wara ba kabar ƙowa kabar kafa nan yake shiga sun kira annabi ce musu kenan ku yi hankali ku haɗa sahu ku liƙe ƙowa ku gama ka haɗu da junanku kan ku bar ƙohohi ga shaidan kuma sai yake wata addu'a wa man wasa da saffan wasa da hula duk wanda ya haɗa sahu Allah zai sadu da shi zai gama kyakkyawa alaƙa da Allah kenan wa man kaɗa saffan kata ula duk wanda yanke sahu Allah zai yanke alaƙa da shi ƙarƙashin wannan ne kama albalin cikin samun muna yake kawo masa'alar da wasu ke kawo ai mun yi magana babu sallah ga wanda ya sallah bayan sahu lalata halba sab babu sallah ga mutum daya bayan sahu mun yi bayani wannan inda yake akwai wuri ka tsaya da gangan kai sallah a baya amma inda ba wuri ya ka iya to akwai ruwaya wani daga cikin bulugar maram ya kawo ta na wani da zuba da ka janyi wanda cikin sahu ku yi sahu da shi na albani ke cewa nan matsala a wannan magana yoshi abinda ake gwagwarmayya wajen samun sahun gaba kai kai can kana gida ka makara mutum ya samu wuya sahun gaba ka jayo shi ka tsabi shi ba amma har ki masu aiki ya ce kuma ruwaya ba ta tabbata ba ya ce kuma za ka shiga ƙarshen wannan ruwaya ta yanke sau gaba ta sau kenan gaba ta sau kenan ya ce da haka gaskiyar magana wannan ruwa ba ta inganta ba ruwa da ka janyo ba ta inganta ba sabbatar inganci kuma ta saba ma akwai cuta mutum ya zo ya gudu ya samu sauran shi na gabatun da wuri iya yayin aka kira sallah kai ka zo ga baya ka hudu shi a ba akwai matsala to kakka yi shi ne ka ce ka ja kakka jayo kiya ka gudu ka gane kakka ja kowa tsaya a baya in ba wuri inda ka ce ba sallah inda da wuri daga kan tsaya baya na san an gane ina ga nan ya kamata mu tsaya ganin lokacin a yau ɗaya kuma lokacin ya ƙari Allahumma salli ayan wani lokaci ya bi na fata Allah kai mu da sun gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh